أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka cikin adabi na larabci na luga ta larabci ita ce makal makamatun nahidiyya mukama wadda aka sai sani da annahidiyya annahar ita ce zubda wannan kunfa ta nono in an abin bakin shi mai ake ce mata in an kada yawwa an an kada abin da ke hayo sama na kunhar wanda ake yadewa yawwa shine ake ce ma afarari shine ake ce ma annahidiyya dan za a yi magana bisa kan abin a ciki shi yasa aka nasaba ta zuwa ga annahidiyya mai kahin muhara wannan ita ce mukama ta 30 da ta 34 kan muhara yan uwa wannan littattafai mu sani kamar yadda malamai suka yi bayani kar mutum ya ga cewa kawai wasu maganganu ne wanda suke zauwa suna wucewa wanda ya san kima su ya san mahimmancin su ya san darajar su wannan littattafai ne wanda suke kawwana mutum a luga dukkan mutum in ka ya kasance duk wanda ka gani ya fahimci tafsiri duk wanda ka ga ya fahimci hadisi ya fahimci fiqihu to ka tabbatar da cewa luga ta zamana a bakin shi ya fahimci luga luga ta larabci saboda duka abubuwan da luga ta larabci ake amfani da su to ko shi ka karantar luga ya zama dole ne a cikin baban a cikin fannin kowane fanni kake karanta to farkon abin da zaka yi itikani ka tabbata a cikin shi shine luga kuma karantar luga kuma a karatu na gida karatu na halka babu littattafan da suka kai kamar wannan littattafai da muke karantawa na su luga na luga wannan kama daga kananan su da har zuwa su mukama alhariri da su shu'ara jahiliya da sauransu dukkan su wannan abin da suke ba ma mutum ar-rasidul lugawi ka samu kana da jari na luga ka tabbata cikin luga don saboda idan baka karance baka fahimce su ba to akwai littattafan da in ko ka kai martaba ta nazari ta ka ɗauki littafi ka nazarta to akwai irin littattafan da matukar baka ji irin wannan luga har abada ba zaka karance su ba zan mu bada misali anan mun kare kafin mu shiga cikin darasi can malamai sun gudana akan cewa ƙanana ƙanana nan da dama ake kahin a kai wa'annan kahin a kai su wa'annan littattafan ana yin ƙanana ƙanana na luga da dama kamar su alburda da su ishiriniya da su badamasi da su ɗan ɗarani da sauransu da dama littattafai ga sanin gurin wanda suna da yawa to mu mun fara da wa'annan don saboda kamar yadda muka sani kimar su wannan littattafai ana fara tun daga ƙanana idan karatu ne kasance mutum ya je gaba da gaba wajen malami zaka sa su zai bincike ka wa'anda kai sai san inda zai dora ka ka ci gaba amma a irin wannan dole sai muka fara da wa'annan dama ko mun yi magana cewa zan mu je mafi yawancin galibi da nan nura gaskiya ba kowa bai ɗauka cewa wannan littafin mai girma makamar wannan karatu ne a matsayin nashi na ɗaukan karatu kusan galibi kawai abin da ake ji na mazmunin kawai na hikayar da ke ciki ba sirrin da ke cikin lugar ba don saboda matukar abubuwan na ƙasa in mutum bai su mataki-mataki ne malaman mu Allah musu rahama da jin kai sun jera littattafan ta yadda in har mutum ya bi su to zai samu abin da ake nema a cikin wannan fannin duk ƙananan ƙananan su wannan ƙananan ya sha bambam akan kowace halka ta wani malami wani in kaji zaga an ce da kaza ake fara wani kuma a halka shi da kaza dukkan su dai kananan su basu da matsala kananan ta wajen luga ba ta wajen abin nan ba kamar su ishirina suna da girma amma cikin kananan ake sa da saboda luga ba mai zurfi bace sosai amma an ka ɗauki kamar su kasidar jimiya kin wannan su ɗan tsarani kanana ne amma manya ne saboda luga ake magana kenan su wa'annan su ne ake biyawa mataki mataki shi yasa nake tunanin in muka kare wannan mukama duk da mun yi alkawalin da mun gama ta abinda zan yi komawa zuwa ga mukama ta hariri to amma dan saboda ka ai ta yin abin nan ka ai ta tahiya ai ta tahiya ana aikin baban giwa ana ta yi kusan ba za a ce banza ba ake ma amma kusan haka ne tunda amfanin bai kai ba inda ake so amma an aka koma zuwa ga wancan ƙananan wanda muka sani zan mu koma tun daga su alburda kahin har mu kai zuwa ga muƙamak ba fasa ta aka yi ba amma kan mu kai gare ta ina tunanin mu ɗan yi su ta buhan mu ƙare wa'annan ƙananan mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya kuma in bi su zuwa ga kallon yadda kowanne luga yake kumshe da ita mu bi ta ɗaya bayan ɗaya kuma ɗauka na ɗaukan karatu na hakika kun ga wannan babu wani bincike da ake ɗaukan da in ta kama ma mu kawwana ta majmu'a wadda in mun ɗau darasin na yau kaɗan zan mu ɗauka kuma kahin sati ya zo kowa ya fassaro mana shi a cikin in muka zo nan karatun babu lokacin yin haka na to amma mutum ya karanto mana fasara a biya karatukan da muka wuce na satin da suka gabata dada in so gobe in mun zo sai mu hau da wani duk wanda ke bukata shiga tsarin dama sai mun haddadi wanda in ya tabbatar da cewa shi dan zawwa ya saurara ne ka asa shi lissahin wanda za a bincike su wannan ruwan shi amma wanda ya sa kan shi cikin wanda za a bincika a bi shi a ga shin ya fahimci a inda aka ba gaba sai a yi wannan suna nan da yawa jingim ƙanana wanda ya kamata a sa su wanda kuma a karatun gida dama haka ake tsara su kenan aka kai a bishe mataki-mataki alhamdulillah ranar da Allah ya arzuta mu da kasancewar darussa sajjala su ake ranar da aka karanta aka je aka kai wancan marhalak mutum ya fahimci na ƙasa kuma ya cancanci a karanta mushi wa'annan to sai ya koma ya bibi mukama a lokacin zai ga cewa ya fahimce ta kuma da ɗan so sai a sa mukama ta al-imamul hariri rahimahullahu ta'ala kenan wannan wannan niyan nike da dan saboda kauce ma a yi ta yin abin bayyada fa'ida mai kwari amma yanzu wannan kaga mukama ce annahidiya tana da kalimat masu wahala masu zirhi ba kowa bane nake tunanin ko sai dara bi zammi in mutum zai bi shi a same shi ya bamu abin yadda ya kamata to kuma ina aka ce a yi rabinta ko a yi ta duka zammi rabinta dan saboda tana da wahalar kalmomi kuma kamar yadda nace zan ba da misali misalin su wannan littattafan duk wanda bai karanta su kai a karatun gida matukar ma kawai don kayi littattafan fikihu kayi su littattafan hadisi baka kai ba inda za a ce kayi karatu matukar ba annan littattafan ka iya ba me yasa dan saboda su ne babu wata dabara babu wani halin dole sai an yi kamar yadda mai wannan yake faɗa cewa karatun littattafai wanda zai kasance ka je ka sa su gaban malami kamar yanzu wanda zaka gani mun yi misalin wanda zai zo ya sa tafsirin qur'ani yana yi amma wallahi in zaka zamanar da shi a ina yayi tafsirin nan daga Fatiha zuwa min aljannati wan nas gaban malami ba zai baka ba kawai dai dan ya ga Qur'ani larabcin yana fahimta haka nan su ma wasu littattafan wani ya sa littafin kaza wani ya sa littafin kaza dukkan su dan saboda tabshin lugar amma in har in har karatu na hakika ne inda je sa su mukama bai yi su gaban malami ba su wannan babu dole ne babu dabara ba wani wayo sai an yi to wannan da su ake samun mutum cewa tabbas ya yi karatu gaban malamai kuma ya neme shi daidai kowa daidai gwargwadon shi ilimi kogi ne zirhi da shi kowa daidai gwargwadon abin da Allah maɗaukin sarki ya sauƙaƙe mishi dole ne tilas ne amma a ce a farko haka kamar zan kawo wannan kaga yanzu tafsiri na ce muku wanda ina nazarin shi yanzu a cikin wannan 'yan kalmomin kaɗai da na karanto muku a maganganin shi akwai kalmomin da a ce inda ban san su ba hirar ba ta hirantu ba wa a tawakkal ga sanin gurin a cikin kalima ta masu wahala cikin kuwa taba jin wannan kalma a tawakkal tawakkala a tawakkal shi ne sa'ida kawai hawan abu da wannan da sadu hakanan tashnif shan nafa da sauran kalmomi da dama to ku tsaya ku ji muqaddima shi da shi da tafsirin zamakhshari da shi da al-kalimun nawabig na al-imam zamakhshari littattafai ne na lugha littattafai ne na balaga amma kuma wanda in ba ka yi karatun luga wannan da ake yi gaban malamai ba to kai da su kawai sai kallo ka sai su ka ajiye amma tsakaninka da su kawai sai kallo kamar yadda ya faɗa baka isa baka samu wani abu a ciki a nan ƙarshe da ya kawo magana tashi wani gaya muku ita da bayan mun karanta barin karanto wasu daga cikin muƙaddimar shi mu ji muƙaddimar shi bayan an ce muƙaddimatul mu'allif ya ce alhamdulillah mubdi usuwaril ma'arifin rabbaniya fi marayar uqul wa mubrizuha fi mahalil afkar in kaga kalmomin mahal da maraya da abun nan suwar duka ba abun da kake tunanin zaka dauki fasara shi bane a yadda zaku ji sautin yana huta mutum zai fahimci cewa kaza ne ake nihi sai kaga a rubuce zaka san cewa ba irin wannan da kake nihi bane wa mubrizuha min mahalil afkar ila muhalil maqul wa harisu hadhihi alquwwatayn az-zakirati lil manqul wal mufakkirati lil ma'qul wa mufidul khairi alaiha min natijatin muqaddimatil wujud as-sa'iru ruhu qudsihi fi budun tahaim wa zuhurun naja'id al-mubriz fi ittisalatil ilahiyya wal mawahibur rabbaniyya ala kulli mawjud muhammadun zul maqamul mahmud wal khawlul mawrud al-mutabayyis bil haqqi lil an'am da'iyan wa bi tariqil anhaj al-anhaj akwai shi a cikin abin nan a cikin abdullahi na gwandu yana yaban malamin shi malam jibril ko malam usman dan fodiyo al'anhaj shine miƙaƙƙen abu ila darul islam munadiyan asadi'u bil haqi alhadi lil khalq al mukhassis bil qur'an al mubin azwa karshe shi wanda dama dama wa ahada araju tahiyatun wa azkaha ilayhi wa ala alihi bil al mukhtasina bil zulfa azwa karshe zaka ga muqaddima shi kawai mukaddima shi kadai Allah mushi rahama matukar ba wannan littattafan kai ba duka ina so ne nuna mana cewa mahimmancin wannan littattafan mutum ya ba su mahimmanci ya rika kallon su a matsayin littattafai wanda ya kamata ya meka wuyan shi akai kuma ya tsaya tsayin daka karatu na gaske karatu na hakika a kansu yanzu maganan gurin akan kira'at da ya zo wajen kira'ar ghairul magdubi alaihim ya jero mulakhas in kira'at da ke bisa alaihim akwai alaihum akwai alaihumu akwai alaihimu akwai alaihu mi akwai alaihi mi akwai alaihim akwai alaihimi alaihimi alaihimu ga sanan gurin wajen guda goma ya jero su kuma ya kasance jagora ne cikin kira'at a kira'at ma yana da yana da abiyat wanda suke irin na alimamu shaɗubi innan lazina kafaru ko ƙarshen fatiha inda ƙarshen da ya gama fatiha ne zai kawo yauwa a nan gurin ƙarshen ya gama fatiha zai kawo nau'i na balaga da suwar na balaga da ke cikin ƙarƙashin fatiha wanda zan mu iya huddawa dama a tafsirul balagi ne an nahawi to sai yake cewa wa kadin jarrafi gudun tafsir hazihi sura yace ya gudana cikin tafsirin mu ga wannan sura mai girma min ilmil bayani na ilmul bayan balaga kenan ilmul bayan wani nau'i ne a cikin ilmin balaga fawaidun kasira fa'idodi masu yawa zamma ambace su yace la ya hatadi ila istikhrajiha babu wanda ke shirya zuwa ga huddosu illa man tawaggala fi fahmi lisan al-arab sai wanda ya nutsu cikin fahimtar harshe na larabci wa rizqal wa rizqal hazul wafir min ilmi al-adab kuma ka arzuta shi da kwakwaran cikakken rabo na ilimin adab wa kana aliman bi iftinanil kalam kuma ya kasance ya san nau'i nau'i na ilimin magana ta larabci qadiran ala insha'in nasar al-badi wanda yana da iko akan ya kirkiri annasar na badi wa nizam da tsararren magana nuzum wa amma yace mahallu shahid wa amma malladila alahu ala kalamil arab amma duk wanda bai da tsinkaye a cikin ilimin larabci waje sadabuhu kuma dabi'a shi ta dakushe anil faqaratul wahida akan ya kawo mana faqara guda ɗaya min al adab ta adabi fasam'uhu an haza fil fann masadud kunnan shi akan wannan abin da zan mu zano taushe yake kunnan shi a taushe yake wa zihnuhu ma'azlin an hazal maqsud tunanin shi yayi nesa gami da abin nan da zan mu zano sai ya shiga zano anwa na balaga da aka kawo wannan duka nuna mana cewa yasu yasu irin wannan littattafan ko nazarin su zakai inda ba ka karanci lugawa ba zakai ba kenan wannan yake nuna mana cewa wannan littattafai mu tsaya mu kalle su da idan basira kuma mu mai da hankalin mu gare su al-imam yake cewa haddasa na dan yawaita dan saboda muqamar rabin ta zammi ba dan kadan ne zammi saboda tana da wahalar kalmomi haddasana isa bin hisham isa bin hisham ya ba mu labari kala yake cewa miltu na karkata ma'a nafirin tare da wasu jama'a min ashabi daga abokaina ila fina'in zuwa ga wata falfajiya khaimatin ta wata hema daki na tanki na tanti alkamisul kira ina neman gara da ni da abokaina muka karkata zuwa ga wata falfajiya neman gara min ahaliha daga cikin mutanen gurin ya ce fakharaja ilaina rajulun sai wani mutum ya huto mana huzaqatun dan wada faqala sai ce man antum suwane ne ku faƙulna sai muka ce a ziyafun baƙi ne lam yazuqu munzu salasin adufan yace tun kwana uku busu ɗanɗani ba adufan ko kuma azufan abin ɗanɗano bakinsa har kwana uku yau ko kaɗan babu abin da ya kai cikin bakinsu al'aduf ana rubuta shi da dal muhimmala mara ɗaki nan da mu'ujama al'aduf ko al'azuf shine dai kawai abin ɗanɗano ƙala sai ke ce musu fatanahnaha suna faɗin haka sai wadan nan ya yi gyaran murya sun maƙala sannan sai ya ce musu fama ra'ayukum ya fitiyani miye ra'ayinku ya ku 'yan samari fi nahidatin a cikin aharari firkin na abun nan na garke guda alfir shine garke na dabbobi ma'ana nono wanda an tatso shi an kada shi an hudda ahararin shi kuma yayi ra'ayinku akan wannan kahamatul asla'i wanda ahararin nashi ya kai kama ya kai kamar kan mai sile ya kai kamar kan mutum mai sile fi jafnatin a sa shi cikin akushi rauha mai yalwa mukallalatun wanda an mushi ado bi ajwati khaybar da dabino na garin khaybar al'ajwa nau'i ne na dabino haibar kuma guri ne ya ce min a katari jabbarin wanda yake na abin nan tozo wanda yake mai tsawo tozo wanda yake na dabino mai tsawo jabbarun nakal ya ce rabudin wanda yake mai girma alwahiditu min hutamala alfanu waman da ɗayan shi yana iya cika baki yana siffanta dabinan da yake waɗi wai me ra'ayin kutun da yunwa gare ku a kawo muku wannan nonon mai wannan siffar kuma a kawo muku dabino mai wannan siffar min jama'atin khumusin daga jama'a wadda suke masu dan fararren ciki dan yunwa cikin su ya yako ne saboda yunwa udushin kuma masu ishiruwa khimsin kuma masu kama da raqumma masu ishiruwa raqumi mai ishiruwa shi ake cewa al-khims yagibu fi haddarsu wanda wannan dabinan da wannan nonon addarsu haƙori matamna yagibu fiha zai bace a ciki ka anna nawaha kamar ka ce ɗan ɗan dabinan da ke ciki alsunu ɗairi kamar halshe ne na tsuntsaye ya ji hafu na fihan nahida ya ce wanda zai rarraba wannan ahwararin na nono ma'a aktubin tare da akushi kaduhu tilibnu minal jiladi wanda an tatso shi minal jiladi daga fatawa da take jemamma alhazmiya wadda ake nasaba ta zuwa ga hazam nasiba ce arrabliya ita ma nisba ce zuwa ga kamar yadda muke ganin mai abin nan sharhi alharmiya nisba ce zuwa ga haram shine wani ice wanda raƙun masu ke cin shi arrabliya kuma nisba ce zuwa ga rabal shi ma wani nau'i ne na ice wanda dabbobi suke cin shi a wannan cikin lokacin zahi sai ce a tashtahunaha ya siffanta musu wannan dabino duka wannan zai ɓadda maka hankali akan har ma ka rasa wace hira ce ake duka dabinan ne yake siffantawa da kuma akushin da za a sa shi da kuma shi wancan nonon da za a sa da kunhuwar da za a sa ta nono dukkan sai yace musu a tashtahuna ha ya fitiyan kuna sha'awar wannan ya ku samari kunna muka ce eh wallahi nastahiha eh haka ne wallahi muna sha'awar ta fa qaha shehu sai wannan tsoho yayi dariya wa qala sai ce wa ammu kuma aidan yastahiha ammun kuma yana so in ya samu wannan zano musun da ya ba don akwai ba suna cike da yunwa ya zano musu ita siffanta musu wannan nau'in na abinci sai da suka ce suna so ya ce musu ni mara na samu ina so sun makala sannan sai ya ce musu fama ra'ayikum ya fitiyan me ra'ayinku ya ku samari fi makin cikin gari wanda yake hori ka anna kida ustaba'ik ad-darmak shine horin gari a daqiqil abyad ya zo cikin wani hadisi annabi yana siffanta mana ƙasa aljanna sai ce wa turbatuha damrakun baida darmakun baida ƙasa abin nan ƙasar ta ma addarmak ne ana cewa ƙasa fara mai kyau ana kiranta da addarmak kuma haka nan gari mai kyau shi ma ana kiran shi da addarmak shi nan gari yake ne yace ka anna haqidau saba'ik wannan garin mai kyau kamar ka ce wani yanki ne na narkakkar zinare azurha nake so as-saba'ik ita ce as-sabku guda daya as-saba'ik kuma jami'i ne azurha wadda ake an narkata to me kuke gani gari yazo kamar haka tujar sam wanda za a hada shi a tattara shi ala sufratin akan busa wani hankici a tattara shi a busa wani hankici hartiya wanda yake gogagge yace biharihul qarzi wanda a cikin shi akwai wari na bagaruwa faisibu ilaiha minkum fatan rafifun fatan wani sarmayi a cikinku minkum daga cikinku fa yasibu ya zabura ilaiha zuwa ga wannan garin rafifun mai kyakkyawan hali rafifun wannan siffa ce ta fatan in shi yasa ya zo marfu'i nan kuma na hau idan wannan abubuwan suke taza ake tazano abubuwa masu yawa abinda zai baka damar sanin cewa me ake ni e, mai da komi inda ya dace ma'ana ta huto hili ita ce na hau na an ce fatar rafifun rafifun wannan ba siffa ba ce ta ta garin inda siffa ce ta garin rafifan za a ce don gari shi an ambace shi akan wannan akan abin ga akan mansubi kenan fatan shine fa'ili rafifun mai kyakkyawan hali faisibu ilaiha ya zabura zuwa ga wannan gari labiqun mai hazaka kuma khafifun wanda yake mara jiki mara jiki ba kato ba yace fa ya ajunuhu ya kwaba shi min gair an yarjifuhu ba tare da ya motsa shi ba aw ya khashifuhu ko kuma ya motsa shi fa yuziluhu sai ya gusar da shi duna malaki duna malkin na'im ba tare da mallaka ba da take mai ni'ima yace summa yaluttuhu bisammari sannan sai ya cakuda shi ya kwakwaba shi wannan garin bisan mari da nono wanda yake mara tsami awil maziki ko kuma da nono wanda yake mai tsami a sammaru da sa'a da sun shine nono wanda yake ba mai tsami ba an tatso shi kenan almazak kuma nono wanda yake mai tsami yayi tsami yace ya luttuhu lattan wanda zai cakuda shi cakudawa azizan mai aziran gaziran mai yawa summa ya amudu sannan sai ya nuhata ilaihi zuwa gare shi fayalwihi kuma sai ya juya shi wa ya da'uhu sai ya bar shi fi nahiyatis saida a cikin guri na kasawa da take mai kabri kasawa da take mai samtsi sosai hatta iza takha har sai lokacin da yayi tsami garin nan min gairi an ya turuza ba tare da ya bushe ba amida ila qasidil gada sai ya karkata zuwa ga manhata zuwa ga ta iccen kirya iccen kirya ice ne mai kwari mun san shi wanda ake turmi da shi yace fa'ash ala fiha nar ya kunna wuta a ciki falan ma khabata yayin da wutan nan tabbuce na ruhu wuta shi tabbuce mahada sai yayi shunhuda li qurmisihi ga ramun sanya waina tanda ramun da ake sa sa waina shi ake cewa alqurmus summa amada sannan sai ya karkata ila ajinihi zuwa ga garin wannan fafar dahahu shi ma sai ya juya shi yalwihi shine fafar dahahu yace ba adama an'ama sannan bayan ya kyautata tuhu ya kyautata juya shi summa daha sannan sai ya shinhuda wallahi ba da rika daha bihi alaiha sai ya shinhuda shi a busa summa khammarahu sannan sai ya rihe shi sai ya rihe wannan abun ya duka siffar da salmayin da zai tashe muku irin nau'in wannan wainar wainar da aka yi ma wannan abubuwan da yake nihi duk abubuwan nan da ya zano waina ce ni'imtatta lahiyya za a hudu ita ce yake ba su ra'ayin miye ra'ayinsa akan ayi haka shi ma can ƙarshe mun je zan ga sai an gama sai ce da hakan ta samu nima ina so duka nau'in abincicika da zai tado musu na zai tado musu kwaɗansa na abinci wanda sun yi kwana uku ba su yi abinci ba nau'i uku na abinci wanda duk sai ya zano musu miye ra'ayinku kan kaza miyar yayi ta siffanta abin yayi ta wasa shi yayi ta gyara shi sai sun ce suna so ya ce to ni ma da na samu ina so nan zan mu tsaida ta sati na gaba sai mu tashi falan ma kaffa wa kabba a hala alaihi minar radafi nan inda Allah maɗaukin sarki yan uwa mu a wannan lokaci ya arzuta mu da wannan abin tasjili a cikin wannan karatun kai tsaye da wuya mutum zai iya bibiyar wasu kalmomi baki wanda zai rubuta su duka wannan kamata a ce mutum gashi duka wanda irin wannan littattafan duk wanda yi su sai kaga cike suke da rubutu da alamomi don saboda alamomi ne wasu kalmomi ne baki illa iyaka wanda ya musu alama nan gurin an ce kaza shine kaja ka rubuta cewa shine kaza kaja ka rubuta cewa shine kaza a jikin littafinka to yau da gobe kana maimaita har zai zamana a bakinka zai zamana akan cewa kaza kin nan kawai kaza ne ko a ina ka ganshi ya zamana a wannan kinka kalmar da ake tunanin cewa in ta zo cikin larabci kalma ce mai wahala tana daga cikin alkalmat gawamid masu masu nauyi to kai sun riga sun zamana a harshen ka yau da gobe ka gansu a can ka gansu a can ka gansu a can kuma ka rubuta to wannan a cikin wannan tahiyyar muna tahiyya mutum da wuya zai yi irin wannan alamomin da ake shawarar da nake baku in mutum dai yana bi ne karatu na ya dauki littafin cewa daukan karatu ne ke ba saurara ba in ya je ya koma in aka aika darasin ya bi shi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yana bi cikin duka minti nawa ne bai wuce minti goma ha ɗaya bayan ɗaya kana bin shi kana yin alama ɗaya bayan ɗaya kana bin shi da inda kan manta ma ka koma ka saurara tasjirin ka koma ka saurara sautiyya kuma ga sharhi nan ƙasa yana yi sai ka ƙara karanta zai ƙara wasa'a maka abubuwa dole ilimi sai mutum yan uwa zamana mai himma ilimi babu rabon mai kasala a cikin shi dukkansu dole mutum sai ya yi sai ya daure sai ya yi kokari da bincike kamar yadda malamai suke cewa mallam ya kuni da ilmu a hammu min kulli shay'in inda hu fala yanalu minhu shay duk wanda ilimi bai zamana ba a wajen shi ya fi komi mahimmanci wajen matan na a bar dumi da Allah sai ya kasance ilimi ya zamana ya fi komi mahimmanci a wajenka har a zuciyarka har a bakinka da ka samu wani dan rabo daga ciki amma in ya zamana kawai yi ne na in na samu dama in yi in ban samu dama ba kawai wani uzuri ma yana iya yana iya karya na in ki yi ko kuma in ki dubawa in ki tsaya in yi nazarin karatu na wannan uzurrukan da kake zanawa duk magabatan mu da suka gabata da malamin da ke baka karatun shi ma yana da su sai dai ya san cewa wannan kin ma wani uzuri ne na tilas ba wancan bane na duniya ya zama na uzurin tilas shi wannan shine maroro maroro daga an samu wata wani dan uzuri ya gitto kawai ana iya maida shi hura a ce muna da uzuri ba wannan ba mutum zai ma in dai mutum yana ma karatu irin wannan kallon malamai suka tabbatar da cewa har abada har abada ba zai samu ilimi ba wannan malamin na sokoto nake muku bayani yana da littafin da littattafan shi duka da wake-waken shi da abubuwan shi na aika su karto guda an aiko mini an aiko mini su to a ciki akwai littafin da ya ɗalabul ilmu bainal waham wal haqiqa neman ilimi tsakanin tabbas da kuma sawa a kai mafi galibin ɗaliban ilimi sawa a kai ne cewa ni ɗalibin ilimi ne amma an azzi a shi a haƙiƙa ta ɗalibin ilimi ba ɗalibi bane na haƙiƙa ba ɗalibi bane na haƙiƙa kuma ya zano dalilai da hujjoji da yadda malamai suke bibiyan neman ilimi yadda suka ba ilimi muhimmanci suka ba shi kima suke ganin cewa tilas ne wannan ilimin shi ma yadda wasu abubuwa wasu uzur kaka ga misali da nake ce maka wani littattafai mai mujallar 20 mai mujallar 30 ina sa shi gabana ina sabkiya daga bangon shi zuwa bango kai tunanin a ai dan malam bai da uzuri ne bai aikin komi ba wannan bane uzuri kowa yana da shi sai dai ka sa akan ka cewa wannan kin shi ma wani uzuri ne na tilas ba wani uzuri ba ne wanda wani yana iya kautar da shi yadda kasancewa neman abin da zaka ci na duniya na rayuwarka dole ne to shi ma kasancewa dole ne abincin kwakwalwa ne ilimi abincin kwakwalwa ne matukar ka barta da yunwa to ta shiga matsala yadda ka san cikinka ka bar shi da yunwa zai shiga matsala to ka tabbatar da cewa ita ma kwalwa matukar ka barta da yunwa yunwa ta kuma shine rishin neman ilimi har abada rana ba za ta huto ta fada ba ban karanci wani abu sabo ba wanda aran nan na karance shi har abada ba za a yi ba ba za a yi ba matukar ka gana ko banni da lahiya ko bisa balaguro nake babu wunin da zai huto ya fada ban samu abin da na karanta ba wanda ran nan na gan shi ba tsoho ba cikin sabon littafi imma cikin ilimin hadisi imma cikin luga imma cikin littattafan tafsiri kuma wannan hanyar wannan shine kullum ya kasance kana da tsarin sabon littafi wanda zaka rika bi kana karancewa a hankali ka bi shi ɗaya bayan ɗaya ka sabki littattafai da mutum zai ga manya kana tunanin cewa ba dan a karance su ba aka yi ba dan a yi su ba aka yi ka yi tunani ka ga wanda bawan Allah ibn Hajar shekara 25 ya yi yana wallafa mana littafi ɗaya kai kuma wanda in ka sa shi gaba in ka sa shi yanzu haka dan saboda nazarina na fahimci tsarin da littafi in mai mujallar kaza ne na san ga shekarun da zai mini in mai mujallar kaza ne na san ga lokacin da zai mini ana kawo shi na san lokacin da zai mini me yasa dan saboda yau da gobe ne kuma in ka ɗauka a rayuwa mai mujallar goma bakin shi mini shekara biyu to wannan ku in ka ɗauka cikin shekarun shekara biyu kana ta yawo da tsalle-tsalle na banza ka tahiyar da lokacin awohi kuma ka duba ka ga wannan manya-manyan littattafai in ka sabke su ka yi tunanin arzikin da ka samu a ciki abubuwan da ka samu kuma karatu na hakika karatu na duk wani littafin da zan karanta ina da mudawwana abun dawwana fa'idodin da ake samu a cikin shi abun da nake bukata fa wanda daga cikin sa ne nake dan zakuri muku muna karanta wasu wanda naga sun dace mu ji su kamar wanda muka karanta yau ina nazarin shi na wuce su kuma haka nan sama da shekara goma sha biyar haka nake da wannan tsarin a cikin nazari na na karan kaina fawa'id kin da nake samu sai in hudda sai in tsame su wanda suka dace in ba ɗalibai sai mu karanta su kuma wanda wani bai karanta wannan littafin ba shekara da shekaru zaka gani ya samu fa'ida mai kima fa'ida mai daraja wannan dai duka zaburar da kanmu ne akan mai da hankali ga neman ilimi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara subhanakallahumma rabbana bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk